ادخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya dada mu wannan yini mai taron albarka yinin talata wanda yau wata na zulki da da kwanaki uku yau hijira kuma na da shekara 1444 wanda hakan ya yi daidai da 23 ga watan biyar miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya suna da ke wannan unguwa ta fantami na fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daigewar mako irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata mun shiga cikin surtu yusuf alaihi salam mun karanta aya ta ɗaya ta biyu lokaci ya cin mana a yau insha Allah za mu tashi aya mai namba ta uku a wannan sura kuma wannan shine darasin mu na biyu cikin suratu yusuf alaihi salam Allah rabba bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين an rama yayi waiwayi kenan waiwayi a nan tafiya Allah ta'ala yake cewa nahnu naqussu alayka ahsanal qasas ita ce aya mai namba ta uku a wannan sura insha Allah Allah ta'ala yake cewa mu za mu kissanta gare ka ahsanul qasas kissa mafi zama mai kyau ita wannan kisa ta yusuf alaihi salam ita ce Allah ta'ala ya ambace ta da ahsanul qasas ko ahsanul qasas kissa mafi kyau daga cikin kissosi da Allah ta'ala yake bayarwa cikin alkur'ani mai girma to malamai sun tattauna kan ahsanul qasas dinnan da Allah ta'ala ya ambace ta da ahsanul qasas suka ce domin akwai darussa a cikin isar darussa ɗaya bayan ɗaya akwai wani malami da nake bibiyar karatunsa sai da ya da darussa sama da ɗari cikin surtu su ba da isra wannan abu kaza darasi ne wannan abu kaza darasi ne sama da darussa guda ɗari sannan kuma ƙarshen isar an samu cin nasara su ‘yan uwan annabi yusuf ɗin alaihi salam sun fahimci kuskurensu sun tuba ga allah kuma sun nemi ya yi musu abu na biyu da malamai suke faɗa shine hatta imratul aziz da shi sarkin duk sun musulunta hatta zaman da ya a kurkuku ya yi sanadiyar musuluntar wa'ansu da yawa ya sa malamai suke cata zama a hasan alkasas isa mafi zama mai kyau bima auhaina ilayka hadha alquran da abin da muka yi wahayi gare ka na wannan alqur'ani mai girma ya rasulullah wa in kunta min qablihi lamin alghafilin ko da kai ka kasance kafin zuwan alkur'ani din baka san wannan kisar baka da labarin ta baka santa an fahimta domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har in Allah ya siffanta da irin wannan siffa to ba irin ta gama gari bace an fahimta kaban abbalina alghafilina to bayan da za ka jingina wa manzon Allah da fassara da zaka yi wa wani bazai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin zuwan alqurani bai san isra annabi sallallahu alaihi wasallam domin Allah bai mai iji ta hanyar wahayi ba malamai suke cewa ma'anar wannan shine yubayyinu lak akhbarul umam as-sabiqa wal qurun al-madiyah mun bayyana ba labaran al'ummatan da suka gabata da karnoni wanda suka shuɗa ahsan al-bayani bayani mafi zama mai kyau wakil al-murad minhu qissat yusuf alaihi salam khassa wannan ahsan al-qasas din malamai sun ce to qissar yusuf alaihi salam ake nufi da ita ita kadai sammaha ahsan al-qasas lima fiha min al-ibar wal hukm wal hukm domin ita kisar akwai abubuwan lura cikin ta akwai hukunci hukunci wal fawaid da fa'idoji alladhi tuslihu lid-din wa dunya wanda ke inganta rayuwa ta addini kuma da rayuwa ta duniya min siyaril muluk wal malik akwai kisar mai mulki da wanda ake mulka wal ulama da kisa ta malamai wa makrun nisa akwai makircin mata wasabaru ala al'azal a'ada da kuma haƙuri kan cutarwar makiya wa husunin tajawuz anhum ba'da al-intiqa da kuma kikkiawan yafiya da shi ya fito daga annabi Yusuf alaihi salam bayan sun ci karo da su ɗan uwan sun haɗu sannan kuma yace yayi musu yace la tathriba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum daga cikin abinda malamai suka ce akwai Khalid bin Ma'adan ɗaya ne daga cikin magabata yake cewa suratu yusuf wa suratu maryam ya tafakkahu bihi ma ahalul janna fil janna da suratu yusuf alaihi salam da suratu maryam alaiha salam to yan aljanna kamar za su mai da su kayan marmari a gidan aljanna ya tafakkahu bihi ma ahalul janna fil janna kamar yadda Khalid bin Ma'adan ya faɗa Aqab bin Rabah yake cewa la yasma'a surata yusuf mahzun illa istiraha ilayha duk wani ne wanda ya samu kansa cikin damuwa da bacin rai abubuwa sun kulle sun murde masa yace in yazo ya karanta suratu yusuf alaihi salam kuma Allah ne yasa yana fahimtar ayoyin ya iya fahimtar sakon cikin surar yace to sai ya samu waraka sai ya samu sauki a zuciyarsa duk wata damuwa ita dame ka in ka sa wannan suran a gaba kana karantawa kana fahimta kana fahimtar irin sabon cikin surar to sai wannan damuwa ta kwaranye daga cikin ka gaba daya kamar yadda su waɗannan magabata suke faɗa ke mazan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yake cewa tun kafin alqur'ani ya zo ma to kai baka san kissar annabi Yusuf alaihi salam ba la ya'lamu la ya'lamu Yusuf la ya'lamu hadhihi qissa ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare da shi ke cewa qal qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi ke cewa innal karima ibnu al-karim ibnu al-karim ibnu al-karim Yusuf alaihi salam yace babba dan babba dan babba dan babba shine Yusuf alaihi salam ko mai karamci dan mai karamci dan mai karamci dan mai karamci shine annabi Yusuf alaihi salam an ce ya fi kowa nasaba wanda nasabar ta tiki da duk annabawa ne na farko babansa shine Yaqub alaihi salam kakansa shine Ishaq alaihi salam sannan kakan kakan baban shi shine Ibrahim alaihi salam Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim a fahimta to wanda shine nasabarsa Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim ba mutumin da ya haɗa wannan nasaba a ce shi annabi ne babansa annabi ne kakansa annabi ne kakan babansa annabi ne babu wannan sai yusuf alaihi salam an fahimta aya ta gaba
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت wazkur iz qala yusuf ke ka ambata wa al'ummaka lokacin da annabi yusuf alaihi salam ya ce li abihi ya fada wa mahaifinsa yace ya abati wannan shine qira'atul jumhur ya abati bil kisa bil kasra ta tatta amma akwai ibn amir da abu ja'far sun karanta da ya abata taqdiruhu ya abata domin ya cin igira wa tahdir haka na Fadima ta faɗa lokacin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah yace ya tace ya abata ya mahaifina ma'ana akwai alamar damuwa da baki ciki ke take cewa mahaifina mun rabu amma muna son darul jannati ma'awa gidan aljanna ya zama masauki sallallahu alaihi wasallam to annabi yusuf alaihi salam ya faɗa baban shi baban shi kuma shine yaqubu alaihi salam ya ce inni ra'aitu ahada ashara kaukaba ya babanni na gani ra'aitu da fi ido fa'il ne da ido na na gani ma'ana na gani cikin mafarki ahada ashara kaukab taurari guda goma sha ɗaya wa shamsa wal qamar da kuma rana da wata ra'aituhum li sajidi baba na gansu cikin mafarki suna mun gaisuwa suna durkusawa suna gaida annabi yusuf ya yi wannan mafarkin alaihi salam ya faɗa wa mahaifinsa annabi yakubu alaihi salam to wannan shine ɗan ba na shiga jarrabawa daga annabi yusuf alaihi salam daga wannan aya da yadda yi wannan mafarki to shine bismillahi da yi ga cikin jarrabawa daga nan har ƙarshen sura lokacin da Allah ta'ala ya fidda shi daga wannan jarrabawa kuma ya biyo bayanta da alkhairai masu yawan gaske kuma dalilin wannan jarrabawa ni'ima ce Allah ya masa ko alamun ni'ima ce ta tako zuwa gare shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa inna kulli dhi ni'matin mahasib cewa dukkan wata ni'ima da Allah ya wa bawansa to akwai hasada ga kashinta kai in kana ganin ba wani abu bane to akwai wanda baya son wannan al'amari kasance gare ka to annabi yusuf alaihi salam yayi wannan mafarki da yayi wannan mafarki kuma ya faɗa wa mahaifin shi yace ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaba saka ce kawkaba shine najman min nujumi sama kawkab shine tauraro daga cikin taurare sama wa kana an-nujum fi tawili akawatihi wannan nujum din a fassarar su ne yan uwansa wa kanu ihda ashar rajulan domin sun kasance sun wazaje ne guda goma sha ɗaya wa shamsu wal qamar da rana da wata shine abahu wa ummu shine mahaifinsa da ko mahaifiyarsa kamar yadda imamu qatada bin di'ama as-sunusi ya fasa kuma wannan imamu qatada din dalibin sa'id bin musayyib ne Allah ta'ala ya kara masa rahama da yadda wanda an ce sai da ma ya sallame shi daga makarantar shi kai ai ya kamata ka koma gida kuma ai duk abin da muke da shi ka tsotse shi ka tafi gida kuma ya isa ka domin naci irin na magabata wajen zama a karatu an bayyanta ibnu jurayj yake cewa alqamar abaw wa shamsu umma li anna shamsu muannasa wal qamar muzakkar ibnu jurayj yake cewa alqamar din da yace inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsu wal qamar ya ce kamar ɗin fasarar zai ne baban shi wa shamsa kuma ita rana fasara ita ce mahaifiyarsa li'annar shamsa mu'annasa ya ce domin ita rana mace ce a harshen larabci wal kamar muzakkar kuma wata namiji sunan namiji ake bar shi wa kana yusuf alaihi salam ibnu isnatai ashara sana hina ra'a hadhihi ru'ya an ce annabi yusuf alaihi salam iya dan shekara goma sha biyu yayi wannan mafarki falamma qassahu li abi lokacin da ya fada wa baban shi wannan mafarki yace ya bunayya la taqasus ruqyaka ala ikimtik ya dan dana wannan akwai tasgiri a ciki ya bunayya la taqasus ruqyaka qala ya bunayya la taqasus ruqyaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida إن الشيطان للإنسان عدو مبين النبي يعقوب عليه السلام يتي يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك ya kai ɗanɗana kada ka je ka ba da wannan labarin mafarki naka a kan ‘yan uwanka ma'ana kar ka je wajen ‘yan uwanka ka ba- ka faɗa musu wannan labari wa zalika annar ru'uya al'anbiya alaihi musallam wahayu domin mafarkin annabawa amincin Allah ya tabbata gare su wahayi ne a ru'uya min al'anbiya haqqun duk annabin da ya mafarki gaskiya ne ga annabi ya Ibrahim alaihi salam yace inni ara fil manami anni asbahuk fanzur ma za tara ya faɗa wa ɗansa annabi Ismail alaihi salam yace ya ɗana ni an nuna min cikin mafarki na yanka ka fanzur ma za tara me ya shawara ka me ka gani yace ya abati if'al ma tuma ya baba ka aikata abin da aka baka umarni satajiduni insha Allah minas sabirin ni in Allah ya yarda zaka same ni cikin masu hakuri kuma mafarkin ya tabbata falamma aslama wa tallahu lil jibin فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين falamma aslama lokacin da shi annabi Ibrahim da annabi Isma'il suka miƙa wuya ga Allah wa tallahu lil jibin ya fuskanta shi zuwa fuskantar da shi zuwa ga wani dutse da zai jawo kare yanka shi wa nadainahu sai muka kira shi an ya Ibrahima muka ce ya Ibrahim kad saddaqta ru'ya hakika ka gaskata wannan mafarki da kai inna kadhalika najzil muhsinin haka nan muke wa masu kyautatawa sakayya kun ga yayi mafarki ko mafarkin ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki da yawa kuma sun tabbata shine malam an yake cewa li li anna ruqya al anbiya wahyu domin mafarkin da annabawa suke wahayi ne ma'ana annabi Yusuf alaihi salam wannan mafarkin da ya haka ne abin zai kasance ba irin mafarki na ko naka bane an fahimta duk annabi idan yayi mafarki to mafarkin gaskiya ne fa alima yaqub alaihi salam sai annabi yaqub alaihi salam ya san cewa anna li ikwa idza sami'u wa hasadu idan ƴan uwansu suka ji wannan labarin domin sun san fassarar labarin za su mai hasada li'annahum ya'lamuna ta'wilaha domin sun san fassarar mafarkin duk annabawa ne kamar yadda magana mafi inganci tun a gare wa ya hasaduna kuma za su yi mahasada inna shaytana lil insani aduwwun mubin domin shi shi dan game da dan adam maƙiyi ne ko mai bayyana kiyayya an fahimta ay zayyana lahum shaytan shaytan zai kawata musu wa yahmiluhum al-kaid kuma zai ɗora su akan kaidi da makirci li adawati al-qadima domin irin adawar da shaytan yake da ita akan dan adam adawa da daddiyar adawa tun daga annabi adam alaihi salam har zuwa dukkan wani mai imani to shaytan abokin adawarsa ne alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان Mm.
إنه لكم عدو مبين Allah ya ce ya kai dan adam mi alƙawari da kai bane ba za ka bauta wa shedan ba ban raba ka da shedan ba innahu lakum aduwwun mubin domin shedan shi makiyi ne mai bayyana kiyayya gare ku to Allah ke cewa inna shaytana lil insani aduwwun mubin akwai Abu Salama yake cewa wata rana nayi mafarki sai nayi shiru ba faɗa kowa ba hatta sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul har sai da naji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce arruƙiya as-saliha min Allah ta'ala ita mafarki mai kyau to daga Allah take kai mafarki ganka a masallaci ka ganka a makabarta amma baka yake binnewa ba ka raka a binne wani an bayyana ko kai mafarki kana dawabi ko kana sa'ayi kaga wannan mafarki ne mai kyau ne ko kana karanta alqur'ani ko kana sadaka to wannan arruƙiya saliha min Allah mafarki mai kyau daga Allah ne haka annabi Muhammad ya faɗa sallallahu alaihi wasallam har yake cewa wal halmu min shaytan kuma mafarki karikici haka hargagi mafarki to daga shedan yake kai mafarki mara kyau ko wata hayaniya ko ka sa wani abu a ran ka kwallafa ka dinga mafarkin shi to wannan manzon Allah ce daga shedan yake fa iza ra'a ahadukum ma yuhibbu idan ɗayanku ya gani cikin bacci abin da yake so ya yi mafarkin abin da yake kauna cikin mafarki to fala ta tahaddath bihi illa man yuhib to kar ya faɗa wa kowa sai mutumin da ya san iya kaunarsa in kai mafarkin abu mai kyau shiru ake yi an gane ko ka ci gaba da addu'a kawai wa iza ra'a ma yakrah amma cikin mafarki kaga abin da baka so mummunan abu kenan falyata'awwad billahi min sharriha sai ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrinta wa min sharri shaitan kuma ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin shaitan wal yantafi salatan sannan sai ka yi ci a'udhu billahi ka tuba a hagu da kai sau uku in ji manzon Allah wala ya tahaddas bihi ahada kuma karka saki ka biya kowa labar fa innahu lan lan tadur in kai wannan to manzon Allah ya ce ba abin da zai cutar da kai duk irin mummunan mafarkin da kai in dai har kai wannan abinda manzan Allah ya koya ma sallallahu alaihi wasallama to ya ce lan tadurra ba abinda zai cutar da kai ana fahimta na farko mafarki mai kyau idan ka yi to ka kaddara daga Allah subhanahu wataala ne kuma ba za ka zo ka dinga faɗa ba kai shiru da bakinka har in ma akwai wanda za ka faɗawa to ya zamto ɗayan biyu ne kamar yadda wata ruwaya take faɗa illa habiban aw labiban sai mai kaunar ka kaunar gaskiya ko mutum mai cikakken hankali duk mai cikakken hankali kuma zai hasada kuma zai gulma ba an fahimta to ɗayan biyu ka samu wanda ka san kaunar ka a zuciyarsa ɗari bas ɗari ka faɗa masa amma mafarki mummuna ba wanda ake faɗawa za ka yi tofin a'udhu billahi minash shaitanir rajim uku ka tofa hagu da kai sannan kuma ka karka faɗa wa kowa shi ma manzon Allah ya ce in dai kai wannan lan tadurra ba abin da zai cutar da kai kuma shi mafarki ba kowanne bane yake zama gaske an gane ko kuma ba wani wanda zaka je ka ce yanzu kai mafarki ka je fassara ma ya ce ai abu kaza abu kaza haka ne to kai wata zaka faɗa hannun yan duba da yan dabba wannan abin da manzon Allah ya faɗa ma hi zaka yi kawai in ka yi mafarkin abu mai kyau to ci gaba da addu'a ka yi shiru karka ba kowa labari in Allah ya so sai ya tabbatar da shi in Allah bai so ba sai ya juya ma ya zama wani abu kuma ko da ka yi mafarkin ya tabbata to kai ba wani wali ba ne karka dinga daga hanci sama aika mafarki ya tabbata ba wani abu ne akwai yi wa Allah jaraba ka zai ba wani abu ne kai don kai mafarki ya tabbata ba wani abu ne kar ka kwalla farai ka ce duk mafarkin da kai sai ka san ma'anarsa za ka wahalar da kanka kawai idan ka ɗau wannan formula guda biyu shikenan mafarki mai kyau in ka ga ba ka iya jurewa samu wani masoyin ka faɗa masa an fahimta ka ci gaba da addu'a mafarki mai muni ga abin da manzon ka yace kai kai ya uzu billahi sa'u ka toba hagu da kai sannan kuma ka yi gum da bakin ka faɗa kowa manzon Allah ce in dai ka aikata wannan lan tadurra ba abin da zai cutar da kai sannan ka nemi tsarin Allah daga shaidan kuma ka nemi tsarin Allah daga wannan mafarkin in mafarki ne mai muni an ce daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na Abubakar radiyallahu anhu Allah ya bashi wani bangare daga cikin sanin fasarar mafarki iya cikin sabai da Allah ya ba su wannan ilimin iya yin fassara ta mafarki kuma tana iya zama daidai an fahimta akwai Imam Al-Hasan Al-Basri Allah ta'ala ya kara masa rahama wani mutum ya ce ya zo ya yi mafarki ya gan shi a maka aiki don Allah za ka yi aikin haji mana wani kuma ya zo ce na yi mafarki na gan na a maka ce kai kuma hasara za ka yi ha ya suke cewa an gata mara ya zai mafarki iri ɗaya kuma fasara ta sha bama ishe shi wannan na farko da ya zo iya da imani kuma yanayinsa da kamalarsa mutumin kirki ne da yiwuwar Allah ta da shiga mai burinsa amma shi wannan na biyun da ya zo ƙanƙamo gare shi mai son kuɗi ne mayan kuɗi ne saboda ka wannan zuwa maka da zai yi to kamar hasara zai da kuɗin sa iya gani saboda ka wannan kuɗin da yake ganin zai kage zuwa maka hasara zai ba zai sami shi ba to wannan iya cikin hikima ta manyan malamai magabata ke su dubi yanayin mutum ke su faɗa masa abin da yake shine daidai da imaninsa wannan duk iya cikin abin da magabata suka yi Allah ta'ala ya ƙara musu rahama da yadda to abinda manzon Allah ya ce ke sallallahu alaihi wasallama wala yatahaddas bihi ahadan fa inna lan tatub wa fi riwayatin la tuhaddith illa habiban aw labiban idan kai mafarki mai kyau karka faɗa kowa sai masoyinka ko mutum mai hankali na'am aya ta gaba
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث na'am ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم Allah ta'ala ke cewa kazalika yajtabika rabbuk haka nan ubangijin ke zabe ka istafaka ko ya stafika an gane ko ko ya kataruka da an fasara da wannan haka nan ubangijin ke zabe ka a annabi Yusuf alaihi salam yajtabika rabbuk ubangijin ka ya zabe ka kama rafa'a manzilati bi hadhihi ruqya kamar yadda ya daga matsayinka sanadiyar wannan mafarki ba kazalika haka nan ubangijinka ya zaɓe ka wa yu'allimuka min tawil al-hadith ya sanar da kai fassarar mafarki domin a cikin surar akwai bayanai na fassarar mafarki da annabi Yusuf yayi kuma abin duk ya tabbata kamar yadda ya fassara yuridu ta'biru ru'ya abin da yake nufi shine fassara mafarki Allah ya zaɓe ka ta wannan bangarori na farko yajtabika rabbuk ubangijinka ya zaɓe ka ya sanar da kai ilimin muka ya mai da kai annabi ya mawahi sannan ya daga matsayinka da, da, da, da martabarka sannan ya zaɓe ka ya sanar da kai ilimin fassara mafarki wanda ba kowa ya zaɓa ya bashi ba sannan wa yatimma ni'matahu alayka bin nubuwa sannan Allah ya cika ni'imarsa zuwa gare ka ya mai da kai annabi wanda duka kamar gidayen ni'ima ce Allah yake wa annabi Yusuf alayhi salam in abin dan adam ne zai za za a iya fassara shi da gori kamar irin wannan ya tabbata ga annabi Musa alayhi salam a cikin suratul Taha da Allah ta'ala yake bada labari iz auhayna ila ummika ma yuha إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى da sauran واصطنعتك لنفسي Mm.
اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري wannan malamai suna cewa ta'idadun ni'ima ke ta'idadun ni'ima kamar Allah ta'ala iya tunatar da kai ni'imomin da yi ma amma in dan adam ne zai iya komawa layin guri an fahimta domin a galibiya dan adam baya wannan sai ta bashi sai an samu hatsaniya ba mu muka yi kaza ba ba mu muka ma kaza ba to irin wannan shi dai iya iya ingiza mutum ya koma gori yake sai lalace amma shi Allah ta'ala iya da ikon yi wa ɗan adam wannan kowaye daga cikin bayinsa na farko yake cewa iz auhayna ila ummika ma yuha ka tuna Musa alaihi salam bin yi wahayi zuwa ga mahaifiyar kamar mata wahayi iz auhayna ila ummika ma yuha an qidfi fi tabuti fa qidfi fi al-yami falyulqi lam bi sahil yaqulu aduwwun li wa aduwwun la maka mata wahayi na ilhama ba mala'ika ka turo mata ba, don ba annabiya bace aka mata ilhama ta nemo akwati ta sashi a ciki da jefa a ciki- a cikin ruwa kuma haka ta yi a ya kuro a duwulle wa a duwulla idan kana cikin wannan akwati to makiyinka makiyin Allah zai zai zai zai tare ka zai zai rike ka shine fir'aun wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa din kaga wa wawul aqab ne sannan muka jefa soyayyar ka zuciyarsu da wannan ake cewa maganin farin jini ko yanzu ka nemi kuɗi kawai malami ne farin jini kawai da wannan shine wa alqaitu alayka mahabbatan minni walitusna ala aini sannan yusuf nabi musa alaihi salam duk abin da kake a idan mu kake an fahimta duk abin da kake muna kula da kai shine walitusna ala aini iz tamshi uktuka taqula hal adullukum ala man yakfulu lokacin da yar uwarka muka ce ta bi bayanka ta bi bayanka kana cikin jirgin kana cikin ruwa a akwatu yar uwarka tana binka a gefe har ka je gunda fir'auna ya tare ka akai ka gunki a take ce hal adullukum ala man yakfuru an kai masa wannan yaki karban mamanta an kai wannan yaki karban mamanta to sai ta ce kuna so na nusar da ku kan wani gida da za su shayar da shi an fahimta dama can ya ce a ina raduhu ilayki zan da miki da danki kuma ga hinan dawowa ta tabbata Allah ya ce farja'ana ka ila ummik mun dawo da kai zuwa ga mahaifiyarka kai ta ƙarra ainihin wala ta haɓar domin ka zamto sanyin kallo gari da kanta samu damuwa duk wannan ci idadu ni'ima ke Allah ke kirga wa annabi Musa ni'imomin da Allah ya masa tukunan ma Allah ke kirga annabi Yusuf wa kazalika yaji tabi ka rabbu ubangijin ka ya zabe ka a yi tabi ka rabbu wa yu'allimuka min tawil ahadith ya sanar da kai fasara mafarki wa yutimma ni'matahu alayka sannan ya cika ni'imarsa zuwa gare ka wa ala ali yaqu sannan ya cika ni'ima zuwa ga ali yaqu kama atamma ala abawaika kama yadda ya cika wannan ni'ima zuwa ga mahaifanka shine ibrahim wa ishaq annabi ibrahim da annabi ishaq wanda kakanninsa ne amma an ce musu mahaifansa domin da annal jaddi yanzilu manzil al'ab domin kaka iya saukowa ya zama matsayin uba idan uba baya an fahimta Allah ya kara malam kabiru lafiya wata rana ina ji iya karatu wannan gabar yake cewa a duk duniya ba wanda zai bigi kirji yace ai babana ne yayi abu kaza addini kuma haka zan yi yace sai dai in babanka annabi ne an fahimta sai ya kawo wannan kisa ta annabi Yusuf alaihi salam yace haka nan muka ma kamar yadda muka yi wa mahaifanka baiwa da cikar ni'ima sune Ibrahima Ishaqa wa Yaqub an fahimta a annabi yaqub alaihi salam Allah ya masa ni'imar shi ba auladuhu fa inna auladi kulluhum kanu anbiya domin ƴaƴan annabi yaqub an ce gaba ɗayan su annabawa ne kama atamma ala abawayka min qabl ibrahim wa isaq kamar yadda Allah ya cika ni'imar sa ga mahaifanka a baya sune annabi ibrahim da annabi ishaq faj'alahuma annabiyyin dukkanin su Allah ta'ala ya sanya su annabawa ne bayan shi cikar ni'imar sannan ga mahaifansa ga kakanninsa duk Allah ta'ala ya sanya su annabawa ne an fahimta ala abuwaika min qabl ibrahim wa ishaqa inna rabbaka alimun hakim hakika ubangijinka alim ne masani ne bi khalqihi da dukkan abin da ya halitta sannan hakimu fi sunnihi bi sannan ubangiji mai hikima ne cikin duk abin da zai ayyauta wa bayin shi na'am aya ci gaba
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن إن أبانا لفي ضلال مبين ماذا كتشوف بعد أن ذكر السياق ما دار بين يوسف وأبيه يعقوب bayan siyakin magana ya gabata abin da ya gudana tsakanin annabi Yusuf alaihi salam da baban shi min al muhawara wa shafaqa wajen ya fada ya mayar masa da amsa kuma da tausayawa wal busharatu allati saywajuha al aib da kuma irin albishir ɗin da ya maza cewa nan gaba kaɗan zai fuskanci wasu abubuwa in ta ƙala ila ƙistatu yusuf ma ikwati ka kamar an gama faifai na farko kenan da ya yi mafarki ya faɗa wa babansa babansa ga abin da ya faɗa masa ga aƙibar abin akwai shaidan zai yi higowa ciki to daga nan kuma sai ga annabi yusuf ga ƴan uwansa an fahimta in intaqala ila qissati yusuf ma ikwati bima yajlibu aqlu sami' abinda zai jawo hankalin mai sauraro anil ikbar bi tilka alqissa domin ba da labari da irin wannan kissa minan nabi la ummi wanda yazo daga annabi wanda bai iya rubutu da karatu ba alba'id an mawaqi'ha wanda yayi nisa da faruwarta wa an asbabin ma'rifatiha kuma yayi nisa da sanin sababan faruwarta limislihi min ad-dala'il nubuwa to wannan iya nuna cewa manzon Allah annabi ne domin tsakaninsa da annabi Yusuf tafiya ce mai tsawon gaske ba wani abu na sosu na labari da zai same shi to ba da kissar annabi Yusuf da annabi Muhammad yake yi sallallahu alaihi wasallam to alam ne min alamin nubuwa alama ce ta alamar annabta domin in ba ta hanyar annabta ba zai taba ba da wannan labari ba an fahimci wannan to sai Allah ta'ala ke cewa laqad kana fi yusuf wa ikwatihi haƙiƙa ya kasance annabi Yusuf da ƴan uwansa labarinsu ko ƙissarsu ta kasance ayatul lisa'ili akwai ayoyi akwai al'ibra lisa'ili ga masu tambaya an ce nan yahudawa suna zuwa su tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka yi su fito daga rijiya ya aka yi zauna gidan al-aziz misra ya aka yi kaza ya faru duk suna zuwa lokaci domin su kure shi ne domin akwai irin wannan makamancin labarin da ya tabbata a tura da lijira to yi su ɗauko wani yankin a tura sai zo gaban manzan Allah sai suna mai wannan tambaya su gane in annabi ne zai ba su amsa daidai in kuma ba annabi ba ne amsa ba za ta bayi ba to wa su malamai sun faɗi wannan ayatul lisa'ili wa su kuma suna cewa ibra lil mutabiri duk mai son ya ɗau rusa na rayuwa to ya zo ya karanta wannan isa sura akwai darussa da za su amfane ka ya zamto ka ilmantu da ilmummuka masu yawa wanda za su taimake ka wajen rayuwarka ta duniya kuma za su ƙara ma imani ka samu gudurin tafiya lahira shi ne annabi yusuf da yan uwansa guda goma sha ɗaya hakika labarinsu da ƙur'ani ya zo mana shi akwai aibur aidala ala sidikika bin nubuwa akwai alamar da ke tabbatar da cewa kai annabi ne ya muhammad lissa'ili an qabrihim ga masu tambaya game da labarin su ɗin sun mashara ta'ala wa kala uzu kulli sa'ili na al'um duk mai tambayar ka faɗa masa da abin da Allah ya ce iz qalu la yusuf wa aqu iz ay wa dhkura iz qalu ka ambata wa al'ummar ka lokacin da su suka ce ai yan uwan annabi yusuf alaihi salam ba'adu ikwati wa an su daga cikin yan uwansa li ba'dihim suna faɗa wa junansu da junansu suka ce da Yusuf wa aku shi annabi Yusuf da ɗan uwansa wanda ake ce masa Bunyamin ahabbu ila abina minna sun fi soyuwa wajen babanmu game da mun fuskanci babanmu ya fi ƙaunar Yusuf da ɗan uwansa komai sai a ce Yusuf komai a ce amma mu din kamar an ware mu a kamar ba a san haka suka tattauna suke mitin a junansu an fahimta haƙiƙa baba mun fahimci akwai soyayya ɗoriya da yake wa yusuf da ɗan'uwansa a kanmu wana na usba ga muku mu ne manya mu ne jama'a in kiwo ne mu ne in aiki ne mu ne duk wani abu da ya zamto na rukun gidan mu ne muke shi ne usba wata jama'a wanda ke da ƙarfi in ta fuskanci abu za ta cin masa sai suke cewa inna abana haƙiƙa babanmu lafi dalalin mubin hakika iya cikin kuskure mabayyani an gane ko nan ma ba za ka ce bata mabayyani ba don ba za ka jingina wa annabin Allah bata ba hakika babanmu iya kan kuskure a bakin su can kuskuren ma mabayyani bi isa hima alaina domin sun za ya zaɓe su a kanmu ya fifita su a kanmu an fahimta daga nan mai faru
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين suka ce to ga shawara uqtulu yusuf mu je mu kashe shi ne plan A kenan mu je mu sami koi mu kashe shi kawai magana ta gari kaga wannan iya cikin mu'jiza ta ta ilimin alqur'ani wanda dole sai ka zauna gaban malami ya koyar da kai ba wai dan ka san baki kawai zaka dinga karanta Qur'ani kaga nan alif da fataha me sunan shi a za a ce ko to amma nan ya karanta me yasa baka ce aqatulu yusuf ba ai ba zai karantu ba kaga wannan in wai ka iya baki ne za ka karanta Qur'ani barna za ka dinga yi tadi za ka yi dole sai ka zauna gaban malami kamar a romo da ishimam babu su a rubuce sai malami ya furta ma ya ma ishara da baki sannan ka gane da yake an fahimta uqtulu yusuf saka ce to mu je mu kace yusuf ko na farko kenan aw yudarahu bi ardan ko ko mu yi nisa da shi ai bi ardin ba'ida ko mu yi nisa da shi can mu kai shi gudda labarin sa ma ba za a ci ba ai ba'ada katul yusuf aw yudarahu bi ardan bayan mun kashe mu ɗaugawa su mai nisa da ita mu kai ta can gunda ma ba za a ji labari ba ma ay yaqbulu alaykum wala yaltafi li ghayrikum kuma dole za a yi da bata yayi ko cinye shi kura ta yi ba wani bincike da za a yi domin in ma an bincika ba za a gano gawa haka shedan ya raya musu su yi wannan aiki wata kunu min ba'di sannan bayan an nemi Yusuf an rasa bayan mun kashe shi mun ɗauke shi mun kai can nesa inda ba za a ji labarinsa ba sai mu zanto ƙaunar salihi sai mu zanto mutane wanda ta tubu aibi an ta tubu sai mu tuba sai mu zama mutane ke kaga da jin wannan kalar masu ilimi ne tunda sun san tuba kuma sun san Allah ta'ala iya karɓar tuba ga bawansa bayan ya gama zunubi an fahimta suka ce bayan mun kai sun san laifi ne ai ba su yi iddi'a'in abin da za su yi ba laifi ba ne sun san abin da za su yi laifi ne kuma Allah baya su sun ce mu je mu kashe shi mu kore shi mu kai ga wasu can su bukatar su baban su ya jawo su kusa da shi irin jawo wanda yake yi wa Yusuf da dan uwansa in ba sa nan ai soyayya za ta ta'i da kansa ta dawo kansu wannan shine manufar su kawai bayan mun yi wannan masanin da sai mu tuba shine wata kunu min ba'di qawman salihin wa kanu salihin fi amri dinikum sai mu nagarta cikin al'amarin ari mu dinga aiki na kwarai binti zami amri kuma abin mu dinga bin babanmu muna aiki na kwarai domin haka sai sa Allah ya wanke mana zurbanmu wannan shine abin da dan yi kitsa musu suka tattauna suka ce za su zartar wannan shawarar bata karbu ba domin a cikin su akwai wanda ya ce haka ba za ta yi ba ga amma wata shawara mai ce da su قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين an ce wanda ya faɗi wannan magana shine Yahuza kamar yadda malaman tafsiri wa'an suke faɗa ke qala qa'il min mai magana daga cikin su yace la taqtulu yusuf wannan shawara bata samu ba kar ku kashe yusuf alaihi salam kar a kashe shi an fahimta wa alquhu ay itrahuhu fi ghayabatil jub ku jefa ku je ku samu wata tsohuwar rijiya ku jefa shi kaga ba cinya ba kafar baya kenan an ce kar a kai amma a samu wata kururumar rijiyar tsohuwa a je a jefa shi a ci an gane ko a wahiyar musulma alba'ir musulma alba'ir shine rijiya mai duhun gaske wakila saddun autaqun fi ba'ir kharibu min alma ko ku je ku sami rijiya mai ruwan gaske a cikinta ku jefa shi ciki yagibu ma fihi min al'uyun wanda ko da an sa ido ba za a gano shi a ciki ba an fahimta to wannan shine shawarar ɗaya daga cikin su bayan an yi haka yaltaqilu ba'ru sayyara as-sayyara sunni al-musafiri idan mun jefa shi a rijiya to shikenan matafiya idan sun zo za su nemi jan ruwa a rijiya to shikenan idan sun jawo shi shikenan sai su tafi da gidan bawa in kuntum fa'ile har in dai za ku aikata ku aikata wannan kar a kai shi amma aikata wannan ma arattum min at-tafriq har in kuna so ku raba shi da baban nasu to wannan zan aikata an fahimta amma kar a kashe shi a jefa shi a rijiya idan an zo an jawo shi to shikenan kun ga da yayi nisa da baban kuma za a kai shi a sai da shi yi nisa dai da ba zai ƙara dawa to yabdu annahu waqafu ala hadhihi ra'ay ya suka tsaya akan wannan ra'ayi suka ce to yake ba za a kai shi ba a dan wannan ra'ayi da biyu wa aradu tanfizihi iske niyya za su zartar da wannan fa zahabu ila abihi bi muhawala akhzihi minhu ya kace to yanzu ya za a yi kuma a je a karbo shi daga wajen baba a to hadiri ba Allah ya kawo shi ba Allah ya kawo shi ma ci gaba da karatu ba an fahimta baban a Allah ta'ala baban iya kaunar Annabi su alaihi salam sun san rabba shi da shi aiki ne suka ce to yanzu wace dibara za a yi a mu karɓo shi domin mu zartar da wannan al'amari ana fahimta to yanzu wannan muhawala za su suna ga ta ina za su san babansu su je su ce yusuf ya fito su tafi domin su zartar da wannan al'amari daga nan ne ba قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون suka ce suka je suka ce kalu suka ce ya abaci ya baba malaka la ta'amanna ala yusuf me ke gare ka ne ya baba da ba za ka amince mana ga annabi yusuf alayhi salam ba muna so ka amince mana da shi mu tafi kiwo da shi wa inna lahu lanasibu wallahi za mu kula da shi mu dinga yi masa abin da shi ma nan gaba kaɗan zai zama mutum ai da qa'imuna bi misal bi misalahati za mu tsaya mu tsaya kan al'amarinsa mu kula da shi shi ma in iya fita zai dinga gano abin da ake yi amma kullum yana gida baba ka ba mu shi mu tafi idansa zai bude shi ma ya ƙara wani ilimi ai ɗan uwanmu ne za mu kiyaye shi an fahimta arsilu ma'ana baba abin da muke so ka aika shi tare da mu gadan gobe ma gobe gobe nan ka haɗa mu da mu tafi yarta a wayal ab idan mun je za mu bar shi gun dabbobinmu suna iya suna wasa da sauran yan uwansa dabbobi suna kiwo an fahimta yarta a wayal ab iya kaiwa da kawa suna wasa wa inna lahu lahafizun baba wallahi za mu kiyaye shi wallahi karka damu karka ji tsoron komai duk abin da yake na kariya da tsarewa wallahi za mu yi ba abin da zai same shi daga nan mai baban ya ce قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قال sai baban ya ce قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون ƙara mahaifinsu annabi yaƙub ya ce inni la yahzuna ni ni fa zan shiga cikin damuwa fa raina ba zai so ba zan shiga cikin damuwa da bacin rai an tazahabu bihi ai zihabikum bihi idan har kun tafi da yusuf to wallahi raina ba zai so ba zan kasance cikin damuwa lifiraqihi domin zai bar kuna dan wannan yini ɗayan da za a yi ban gani ba zan ji daɗi ba wa akhafu an ya'kulahu dhib kuma ni ina jin tsoro kawar kirkeci ya cinye shi ba ina tsoro kar ku je kuna kiwo kuna wasannin ku ɗana kura ko kirkeci zai cinye shi almuradu bihi aljins jinsin kirkeci ko kura ko wani naman daji wa kana arduhum kasiru dhaibat domin kasar akwai kuraye da kirkeci masu cinye mutane akwai su da yawa kasar wa qadar afil manam anna ziban shadda alai shi kuma annabi yaqub yayi mafarki kamar wannan kurar ta zo kansa za ta cinye shi wa antum anhu ghafilun kuma a lokacin kun gaba da kuna can kuna ta kiwo da dabobi kun bar shi iya wasa akwai yiwuwar kura za ta ta murtse da cinye ba ku sani ba qalu suka ce suka yi rantsuwa wannan lamul qasam ne qalu la in akalahu dhi'b wallahi baba har in kirkeci ya zo ya cinye shi wa nanu usbah mu ga mu taron majiya ƙarfi jama'a sama da mutum goma har kura guda ɗaya ta da cinye ɗan goma muna gani inna izan la khasiru wallahi za mu zamto cikin aji suna nan ma ba za ka ce ta bako ba ka gane ko ka kula akwai yan aran hannu yawwa annaba ba a sakin magana a kansa da yawa yawwa Allah ta'ala ya ce inna idan la khasirun za mu zama to aya aji zuwan har mun gajiya ai har in muka sake kura ɗaya ta ta cinye shi ai mun zama gajiyayyu ai mun zama ragwani ai ba zai yi ba nahar na hamihi min aziba wallahi ba ba za mu tare shi mu kare shi daga dukkan wani naman jeji ba zai cinye shi ba fala ta kafa alaihi kar ka ji tsoron komai ka amince mu tafi da shi fa arsalahu ma'ahum sai da sai tura shi tarbe shi to na kuma da hadirin kuke kallo za mu tsaya ne insha Allah idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu je aka yi tafiyar kuma wace masa aka toya a hanya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kurbita Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu kurbuce mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu daga zamana ya samu yi lafiya mu gama lafiya mahaifanmu Allah ya ji bansu Allah ya gafarta musu yaranmu Allah ta ya cire da mu da su ka dora mu a tafarki madinici ana addu'a marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya akwai makwatan mu nan Alhaji mai mai da shi da Nasir bin Baci dukkanin su suna da rashin lafiya to muna addu'a Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ya ta cika wa dinsu ya saka fara suke yi dukkan marasa lafiyar mu a gida ko asibiti muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ta'ala ya ba mu kariya da gare shi ya samu lafiya mu gama lafiya akwai alaman mashi ma insha Allah zai tafiya gobe tafiya ta da'awa ta karatu muna fatan Allah ta'ala ya kai shi lafiya kuma ya gane shi lafiya da ne duka masu bukata irin wannan na ma akwai takarda eh takarda wannan zai ce wai Allah kara wa malam imani da takawa idan na wai kamar yana neman yan uwa su ya shi da addu'a akan wani babban al'amari da ya samu malam Allah ya haɗa ni da wata baiwa Allah ne tana matukar sona kuma ina son ta amma yanayi na rayuwa abin ya ci tura iya sadaki kaɗai ta ce in bayar ya wadata to amma ina ta ƙoƙari ta ƙi sauraron kowa ta ce sai yana to wani bawan Allah ne yake neman addu'ar mu ya haɗu da wani alkhairi na wata bayar Allah ta nuna tana son sa kuma shi ma iya son da za su yi aure sai dai kuma tattalin arzikinsa ya tsaya kuma ita ta ce ita sadaki ma kawai take bukata ta haƙura da komai ta ƙi kula kowa shi take so ga ƙoshi ga kwanan yin wani iya neman addu'a kan Allah ya hore masa to muna ma addu'a Allah ya buɗa ma hanyoyin alkhairi Allah ya fattaha ma wannan buri na ku na aure raye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatar muku da shi tunda tana kaunar ka kai ma kana kaunar Allah ya yassare wannan hanya Allah ya baka yadda zaka yi ka aure ta dukkan masu bukatu irin na kuma Allah ta'ala ya biya mana da shi ya ce a sashi a kowa suna da bukata akwai wanda suka ce suna da to akwai wanda suka bada sakokon aran masu ma daban-daban masu bukatu daban-daban to muna addu'a dai gaba ɗaya mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka samu lafiya mu gama lafiya kasar mu da jihar mu Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya muna addu'a ga alhazan mu masu niyyar tafiya Allah ta'ala ya kai su lafiya ya da su lafiya ya bada sa'ar aiki kuma ya karba mana da su da mu da su gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin